الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمتنا ديا وتن سفر hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1446 da 47 afwan daidai da 26 ga watan 7 miladiya ta 2025 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair da ke cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin ahkamul jana'iz wa bid'uha na Sheikh Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na tara a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata muna gabar ma alal hadirina ba'da mauti abubuwan da suke wajaba akan mahalarta bayan mutuwar mutum cikin yan uwa ko makwabta ko abokan arziki bayan mutuwar mutum menene yake wajaba a kansu mun karanta a cewa da zarar mutum ya mutu akwai abubuwan da ake so a yi masa na farko a rufe masa idanu a kuma yi masa addu'a kamar yadda wannan bayani ya gabata sannan a lullube shi da ainihin wato tufafi a lullube shi da mayafi gaba ɗaya jikinsa kafin a zo yi masa wanka sannan kuma idan mamacin mai harama ne da aikin haji kada a lullube masa fuska kada a lullube masa kansa sannan a gaggauta shirya shi da fitar da shi daga gida a kai shi ainihin wato kabarinsa wannan yana daga cikin abin da muka tattauna da kuma hadisan da suka yi magana akan akan haka kusan kowace gaba mun tattauna kuma mun faɗi abin da shari'a take bukata a daidai wannan gaba din za mu tashi gabar da mala yake cewa ma ya juzu lilhadirina wa gairihim ma ya juzu lilhadirina wa gairihim abinda yake halatta ga waɗanda suka halarci wajen mamaci wa gairihim da wasunsu abinda yake halatta lilhadirina ga mahalarta jana'iza ko mahalarta wanda ya rasu wa gairihim da ma wasunsu gaba ta sha takwas wa ya juzu lahum kashfu wajihil mayyiti wa taqabiluhu yana halatta ga mahalarta ba su kaɗai ba ma da wanda baya gurin daga baya ya zo yana halatta su buɗe fuskar mamace su sumbace shi a baya mun ce in mutum ya rasu kar a bar gawarsa haka a buɗe a ɗauki babban mayafi a lullube shi to ƙila bayan an lullube shi ya halatta waɗanda suka halarto gurin za su iya buɗe fuskarsa su sumbace shi wal buka'u alaihi talatata ayyam da kuma zubar da hawaye akan rasuwar mamaci har tsawon kwana uku babu laifi abinda shari'a ta hana kuka mai sauti kuka mai amo na iface-iface da ainihin wato a ƙara da sauransu to wannan shine kukan da ya saba wa shari'a amma zub da hawaye wannan yana halatta saboda jimamawa da tausayawa ga shi mamace da iyalansa to wannan za a iya yin samun kuka na zubar da hawaye kuma kila yanayin yadda rasuwar ta daki mutum da kusancinsa da mamaci din wannan ka iya sa kila hawaye su ki saurarawa daga fuskar mutum har tsawon kwana ɗaya kwana biyu to an yi sassauci har zuwa kwana uku diddan mutum ya zub da hawaye wannan bai saba wa shari'a ba wa fi zalika hadithun akan waɗannan gaɓoɓi guda uku akwai hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gaba ta farko buɗe fuskar mutum bayan ya mutu gaba ta biyu sumbantarsa gaba ta uku yi masa kuka amma ba na sauti ba ba kuka wiwi ba a kuka wanda yake na zub da hawaye al'awwal na farko an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu maqal lamma qutila abi ja'altu akshifu thawba an wajhihi abki wa nahawni والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرفع فجعلت أمي فجعلت أمتي فاطمة تبكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين ما زالت الملائكة تذله بأجنحتها حتى رفعتموه الحديث أخرجه الشيخان والنسائي والبيهقي وأحمد والزيادة لمسلم والنسائي جابر بن عبد الله الله يكرم مسيدا yana ba da labari cewa lamma kutila abi lokacin da aka kashe mahaifina an kashe mahaifinsa a yakin uhud ya ce lokacin da mahaifina ya yi shahada an kashe shi a yaki ja'altu akshifu tsauba an wajihihi abki sai na yi ƙoƙarin buɗe tufafin da aka lullube shi don in ga fuskarsa na yi ƙoƙarin haka a biki ina zub da hawaye ina kuka wani hauni su kuma mahalarta suna hana ni duba da irin kisan da aka yi tun da na jihadi ne an raunata shi da yawa an yi masa ainihin wato abin nan musula ko kuma an abin nan ɗinsa da haka ya tafi zai buɗe fuska ya ce suka hana ni wannabi sallallahu alaihi wasallam la yanhani ko kuma a biki ina kuka wa nahauni su kuma suna kokarin hana ni kuka wannabi sallallahu alaihi wasallam la yanhani amma annabi sallallahu alaihi wasallam dai bai hana ni ba fa amara bihi annabi sallallahu alaihi wasallam fa rufi'a abinda annabi ya umarni kawai sai ce a dauke shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bada umarni ya ce a dauke shi faja'alat ammati fatimatu tabki sai gwaggota yar uwan mahaifin nawa ita ma sai take ta kuka fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ita tabkina aula tabkina ki yi kuka ko kada ki yi kuka ma zalatil mala'ikatu tudhilluhu mala'iku ba su gushe ba suna yi masa inuwa bi ajini hatiha da fuka-fukansu hatta rafa'atumuhu har kuka ɗauke shi kaga mahaifinsa ya samu shahada da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ai ba ma kuka ya kamata ba murna ya kamata ya masa mutumin da mala'iku sun yi masa rumfa lokacin da aka ɗauke shi za a tafi da shi ainihin wato makwancinsa to lalle wannan abin ai masa farin ciki ne abin ai murna ne amma wato ita rasuwa wata aba ce wadda tana da duka sannan jaraba wata ba kowa ke iya jumuri da daure mata ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce tabkina aula tabkina ma zalatil mala'ikatu tudhillu ko ki kuka ko kada ki kuka wannan kukan naki ba zai ainihin wato cutar da shi ba rashin kukan ba zai amfane shi ba shi kan bai gushe ba mala'iku sun yanan sun yi masa rumfa sun masa inuwa da fuka-fukansu wani haditha imam bukhari da imam muslim sun fitar da shi imam nasa'i imam albayhaqi imam ahmad wayannan duk sun fitar da wannan hadithin Imam Ahmad a mujalladinsa na uku shafi na 298 wannan ziyada din da muka samu a wannan riwaya li Muslim wannan sa'i ziyada ce da Imam Muslim ya ruwaice ta da Imam Nasa'i mahallu shahid dai a wannan hadisi mun fahimci cewa ana iya bude fuskar mutum bayan ya mutu an lullube shi kuma har ma ana iya sumbantarsa kuma babu laifi a iya kuka na zub da hawaye الثاني نبي حديث نبي عن عائشة رضي الله عنها قالت أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل على المسجد وعمر يكلم الناس فلم يكلم فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجن ببرد ببردة حبرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبل فقبله بين عينيه ثم بكى فقال بأبي أنت وأمي يا نبي الله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة التي عليك فقد متها وفي رواية لقد مت الموتة التي لا تموت بعدها حديث عائشة رضي الله عنها تكتوى أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسي سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ياته ينا حياء كان دوكنسا من مسكنه دقا جدنسا بالصنح ديكي صنح أوالي تنقبش مدينة معنا سيدنا أبو بكر iyalansa ba a guri ɗaya suke ba yana da wata iyalin a sunan guri ne can ƙarshen madina gabashin madina a wali a can yake to kuma ran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya lokacin sayyidina abubakar baya cikin ainihin garin madina yana waccan unguwar ta gefe yana can sun da haka da sayyidina abubakar ya taho akan dokinsa daga wancan gidan nasa na sun bai tsaya ba hatta nazala har sai da ya zo gurin da ya kamata ya sauka daga kan dokinsa sai ya sauka fadakhala alal masjida alal masjidi ya shiga masallaci fadakhala alal masjidi ya shiga masallaci wa Umar yukallimu nasa lokacin da ya shiga masallaci ya tarar sayyidina Umar radiyallahu anhu yana yi mutane magana falam yukallimin nasa shi kan bai cewa kowa kala ba bai wa mutane magana ba hatta da khala ala Aisha ta hasi da ya shiga wurin yassana na Aisha radiyallahu anha fata yammaman nabiya sallallahu alaihi wasallam tun da a ɗakin na na Aisha annabi yake da haka sayyidina Abubakar ya nufi annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana ya nufi inda annabi yake wa huwa musajjan bi burdati hibra bi burdati hibra wato yana lullube da wani bargo ko mayafi wanda yake da ɗan zane-zane haka mai ado ko kuma suka ce taubon mukhattatun min al-yamani muzayyana wato wani tufafi ne wanda yake akwai dan zane-zane a jikinsa da ake yin sa daga kasar Yaman to wannan mayafin shi aka lullube Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi fa kashafa an wajhihi sayyidina Abubakar ya bude fuskar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam thumma akabba alaihi sannan ya sunkuyo kansa haka faƙabbalahu ya sumbanci annabi sallallahu alaihi wasallam baina ainihi tsakanin idanunsa thumma baka sannan sai na abubakar sai kuka faƙala bi abi anta wa ummi ya ce fansar mahaifina da mahaifiyata gare ka ya nabi Allah a wata ruwaya ya ce ɗifta hayyan wa mayyitan ƙamshi kake kana raye ya ma'aikin Allah bayan ka rasu ma ƙamshi kake la ya jima'ullahu alaika mautatai ya ce Allah ba zai taɓa haɗa maka mutuwa guda biyu ba. To wannan kalmar la ya jima'ullahu laka a alaika kai mautatayin malamai sun yi maganganu kamar guda biyu zuwa uku. Magana ta farko suka ce, ai la ya jima'ullahu alaika shiddatan ba'dal maut. Allah maɗaukakin sarki ba zai haɗa maka tsanani ba bayan mutuwa. Shine ma'ana la ya jima'ullahu alaika mautatain Allah ba zai haɗa maka zafi guda biyu ba ga zafin mutuwa ga kuma tsanani bayan mutuwa Allah ba zai haɗa maka ba ma'ana wannan tsananin da sakaratul maut da kaɗan ɗana iyakar wahalar kenan amma babu sauran wahala bayan wannan la yajma'u Allahu alayka mautatayn wa suka ce ai mautatun ukhra fi qabri ai Allah ba zai hada ma mutuwa guda biyu ba kabarin ka tunda idan mutum ya mutu bayan ya shiga kabarin sa za a kuma ta da shi in a kuma ta da shi ai masa tambayoyi in an masa tambayoyi a kuma matar da shi sai suka ce to wannan shi ake nufi da haka shi mutuwa ɗaya zai yi ba za a yi masa guda biyu ba shine mautatan ukhra fi qabri wasu malaman kuma suka ce a kamar misali akwai wadanda suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai rasu ba ya yi tafiya ne kamar yadda annabi musa ya yi tafiya kuma zuwa wani lokaci ya dawo sannan suka ce tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam da rasuwarsa ta yi kama da faɗin allah alamtara ilin ladina kharaju min diyarihim hum ulufun hadar al-maut fa qala lahum allah mutu thumma ahyahum ma'ana wato lam ya mutu suka ce annabi bai rasu ba kallazi kharaju min diyarim kamar mutanen nan ne da suka fita daga gidaddajin su kharaju min diyarim wa hum ulufun su dubbai ne hadar al-maut saboda suna gudun tsoron mutuwa sai suka fice daga gidajen su fa qala lahum Allah sai Allah ya ce to gudun mutuwa kuke ai aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada da ka mutu ku mutanen nan bayan sun mutu sun ma hayahu sai kuma Allah ta'ala ya tashe su an gane ko shine mutu sun ma hayahu to haka dai malamai suka tattauna wannan matsala da haka dai magana da tafi fito da ma'anar shine Allah ta'ala ba zai hada maka tsanani ba bayan wanda ka fuskanta lokacin mutuwa an gane ko banda radadin mutuwa to iya wahalar kenan amma almautatu allati alayka amma mutuwar da aka riga aka wajabta a kanka faqad mittaha ita kam wannan ka riga ka yi ta wa fi riwayatina wata riwaya laqad mittal mautata allati la tamutu ba'da ka riga ka yi mutuwar da babu wata mutuwa bayan ta akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan mujalladin sa na uku shafi na 89 imam an-nasai a mujalladin sa na farko shafi na 260 zuwa 261 wa ziyadatu lahu wannan ziyadar da aka samu tasa ce fi riwayatin a cikin wata ruwaya wa ibn hibban fi sahihihi haka ibn hibban cikin sahihin littafin sa shi ma ya fitar da wannan hadisin a hadisi mai lamba ta 2155 imam al-baihaqi a cikin ainihin wato shi ma littafin sa a mujalladi na uku shafi na 406 da wasu su duk sun fitar da wannan hadisi da haka shi ma wannan hadisi yana fa'idantar da mu cewa ya halatta bayan an lullube mamace a buɗe fuskarsa a sumbance shi sannan a zubar da hawaye babu laifi tunda duk gashi waɗannan abubuwan guda uku duk sai na abubakar ya yi a rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma ya unguwar ba a nan ya kwana ba yana ɗaya gidan amma da ya zo ya samu labari ya shiga masallaci daga nan ya zarce wajen yarsa na na aisha inda annabi yake da haka ya nufi inda annabi yake ya buɗe ainihin mayafin da aka lullube annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunkuyo daidai fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin idanunsa ya sumbance shi sannan kuma ya yi kuka الثالث حديثنا عن عائشة رضي الله عنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عثمان بن مزعون وهو ميت فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكى حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتي الحديث أخرجه الترمذي وسعاه والبيهقي وغيرهما والبيهقي والبيهقي وغيرهما وله شاهد بإسناد حسن يراجع في مجمع الزوائد ثم تبين أن فيه ضعفين ضعفين انظر كشف كشف الأستار انظر كشف الأستار وقد خرجته في الضعيفة حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على عثمان بن مزعون وهو ميت يا شغور صحابي نن عثمان بن مزعون رضي الله عنه لوكتين da ya rasu Uthman bin Maz'un ɗaya ne daga cikin sahabbai al-Ubad az-Zuhad wato ɗaya ne daga cikin sahabbai waɗanda suke yawan ibada ga gudun duniya an ce ɗan uwan annabi ne sallallahu alaihi wasallam na shayarwa ma'ana sun sha al'ada irin ta shayarwa mun ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallam halimatu sa'diya ta shayar da shi ko to akwai suwaibatul aslamiyya ita ma ta shayar da annabi sallallahu alaihi wasallam to da yawa za ga ko wanda suka haɗu wajen shayarwar iyayen nan na shayarwa da haka ana ganin Usman bin Mas'un dan uwan annabi ne sallallahu alaihi wasallama na shayarwa da haka da annabi ya shigo faka shafa an wajahihi sai ya bude fuskar Usman bin Mas'un an lullube shi kenan da ya bude thumma akabba alai sannan sai annabi ya sunkuyo kan Usman bin Mas'un fa qabbalahu ya sumbance shi wa baka yayi kuka hatta ra'aitu dumu atasilu ala wajnatai har sai da naga hawaye suna kwarara akan kumatin shi Usman bin Mas'un hawayen annabi sallallahu alaihi wasallam suna diga suna zuba akan ainihin wajnatai akan kundukukinsa ko ko ainihin wato kumatunsa ina fata an gane wannan hadisin imamu turmizi ya fitar da shi hadisi na a mujalladi na biyu hadisi na 130 wasu hahu haka imamu bai da wasunsu hadisin yana da shahid bi isnadin hasanin sai ka koma cikin mujma'iz zawa'id mujalladi na uku shafi na ashirin thumma tabayyana anna fihi dha'fayn sannan kuma ya bayyana cewa a cikin wannan isnadin akwai wato dha'fayn akwai rauni guda biyu ka duba kashful astar mujalladi na ɗaya shafi na 383 yake cewa za a ga bayanin da aka yi game da raunin wannan hadisi wa kada kharrajtuhu fi dha'ifa shak albani yake cewa ni kaina nayi takharijin sa a cikin silsilatul ahadith dha'ifa wal mawdu'a wa atharuha sayyi fil umma a ainihin wato hadisi na 6010 الرابع حديث نهد عن أنس رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف وكان زئرا لإبراهيم عليه السلام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمى ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف وأنت يا رسول الله فقال يا ابن العوف إنها رحمة ثم أتبعها بأخرى فقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون وانا حديثا أنس دم مالك الله يقارى مسيدا yace da kanna ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala abi sayf yace mun shiga wajen abu sayf abu sayf wani makeri ne alqain alhaddad sunansa albara ibn aus wa kana dhi'ran li Ibrahim wato sunansa Albara'u ibn Aus an gane ko to wato ana masa alkunya da Abi Saif wa kana dhi'ran li Ibrahim alaihi salam ya kasance mijin matar da ta shayar da Ibrahim dan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ne an gane ko ma'ana matarsa ta shayar da Ibrahim dan gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam da kaga shine zi'ir da larabci shi ake kira zi'ir an gane ko in ka koma can kasa za ga zaujan murdi'ati Ibrahim alaihi salam ma'ana mijin wadda ta shayar da Ibrahim alaihi salam muka shiga wajensa ni da annabi sallallahu alaihi wasallam fa akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Ibrahim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki Ibrahim fa qabbalahu ya sumbace shi wa shammahu ya sansane shi ya sansane shi thumma dakhalna alaihi ba'da zalika sannan daga bayan wannan kuma muka sake shigowa wajen Ibrahim wa Ibrahim ya judu bi nafsihi lokacin shi kuma Ibrahim Ibrahim alaihi salam shi kuma lokacin yana halatin nazi wato yana cikin halin zarar rai wato ana ana zarar ransa lokacin dawo da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai tarar gashi yana kan yanayi shi Ibrahim din ana zarar ransa to yanayinsa gashi ba babba bane tun da lokacin yana yana an ce ya rasu bai furu wata goma sha shida ba in ban manta ba ina fata an gane da haka yana karami yana ana shayar da shi lokacin da ainihin wato ya rasu da haka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya shigo ya ga halin da ibrahim yake ciki na zararren ya judu bi nafsi ana zararren sa fa ja'alat aina rasulillahi sallallahu alaihi wasallama tadrifani sai idanuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suka kama zub da hawaye fa qala lahu abdurrahman bin auf to akwai cikin tafiyar cikin tawagar akwai abdurrahman bin auf sai ce ya wa anta ya rasulullah hadda kai kuka kana zubar da hawaye ya ma'aikin Allah fa qala yabna auf sai manzan Allah ce ya kai dan aufu inna rahma wannan ai rahama ce tausayi ne ba wai ragwanci bane ba wai rashin yadda da kaddara bane ba wai rashin yadda da hukuncin Allah bane a wannan wata rahama ce da tausayi thumma atba'aha bi ukhra sai kuma ya sake yin wani ainihin wato yabu wannan kalma da wata kalma wato bayan ya faɗi wannan kalma thumma atba'aha bi ukhra ko thumma atba'aha bi ukhra ya sake yin wasu hawayen kenan ko thumma atba'aha bi ukhra sannan ya sake faɗar wata magana bayan wacin faqala sai ce innal ayna tadma'a lallai idanu suna zubda hawaye wal qalba yahzan zuciya tana cikin damuwa wala naqulu illa ma yurdi rabbana amma duk da wannan yanayi da muke ciki mun kaɗu mun ji ba daɗi da rasuwar Ibrahim amma ba za mu faɗi wata kalma ba sai wadda Ubangiji ya yarda da ita cikin irin kalmomin da in ka shiga cikin irin wannan yanayin babu laifi don kayi su wa inna bi firaqika ya Ibrahimu la mahzuruna amma lalle kan mu game da rabuwa da kai ya kai Ibrahim muna muna cikin damuwa mun damu da rasuwarka ina fata an gane da haka ba za a ga mutum saboda tsabar tawakkali amma mu rasuwa kawai ta dariya ba kaga wannan kuma sai a sai a tuhumi mutum da rashin rashin hankali da rashin kimsi ko a kaga dan mutum ka zo ka same shi a wannan yanayin ransa a bace ba wai rashin yarda da kaddara bane ba wai bai yarda da hukuncin Allah bane a yanayi ne na tausayi da rahama na wato tausayawa da halin rabuwa da wanda kake masoyinka ko ɗanka ko mahaifinka ko matarka ko mijinki da sauransu to wannan kaga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya koyar a cikin wannan hadisin ɗansa ne amma da ya zo ya same shi cikin yanayi na ainihin wato zarar rai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tausaya wa ibrahim muazzam tun a wannan lokacin ya dinga hawaye yana kuka yana hawaye yana zubda hawaye har ma wani cikin sahabbai yake ganin kamar wannan ya kuma haka ba a yin kukan mutuwa kuma ya ma'aikin Allah kai ma kana zub da hawa ya ce a wannan rahama ce an gane ko kuma idanu lallai suna zub da hawaye kuma zuciya tana konuwa game da abin da ya samu na jarabawa sannan ba za mu faɗi wata kalma da za ta fusata Allah ba amma fa haƙiƙa game da rabuwa da wannan Ibrahim lallai muna cikin mun shiga cikin damuwa wannan hadithin akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da shi mujalladi na uku shafi na 135 imam muslim da imam al-baihaqi mujalladi na 4 shafi na 69 binawihi da makamancin wancan hadithin da muka karanta wanzur ma sabaka ka duba abin da ya gabata a safha ta jim wato shafin jim wannan kaga shine gaba ta farko cewa cikin duk ana kawo mana hadisai da suke nuna halaccin buɗe fuskar mamaci bayan ya mutu sumbantarsa da kuma yin kuka. Alhamis hadithi na biyar ana Abdullahi bin Ja'far na radiyallahu anhu an karɓo daga Abdullahi bin Ja'far ɗan gidan Ja'far ibn Abi Talib kenan. Ya ce, Annan Nabi sallallahu Alaihi wasallama amhala ala Ja'farin talatan an yaciyahum. Annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ɗan ɗaga ƙafa ya jinkirta wa iyalan Ja'far tsawon kwana uku bai zo wajensu ba. ثم أتاهم sannan da aka yi kwana uku sai ya zo faƙala sai ce la tabu ko ala akhi ba da yau ya ce daga yau kar ku sake wa ɗan uwana kuka shikenan kaga an bar su kwana ɗaya kwana biyu kwana uku ya isa ka nuna damuwar ya isa kuma ka ci gaba bayan waɗannan kwanakin to kuma kaga wani abu ne daban amma yau gobe jibi wannan babu laifi dan duk sanda ka tuna kaga irin alakar ka tuna irin mu'amalar ka tuna rabuwar ka tuna kaza sai ka ji ka kasa mallakar idanunka sai hawaye su zubo maka wannan annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka kashe Ja'far ibn Abi Talib a yakin Mu'ta a yakin Mu'ta gashi ya bar yara kanana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ainihin wato ya bar su bayan an yi masa jana'iza sai kyale bai sake komawa gidan wajen iyalan mamacin ba sai bayan kwana uku ina fata an gane bayan kwana uku ne da ya je sai ce to kada a ƙara kuka daga yau a yi haƙuri abubuwan da suka faru Allah ta'ala ya yi ikon su sun riga sun faru kukan ba zai sa ya dawo ba abin da ya sa ba za a hana mutum yana cikin damuwa damuwa ta cushe ga kuma wata hanya da damuwa za ta dinga tsiyayewa tana raguwa ta hanyar hawaye da zai kuma ce an hana shi ba da aka wannan mutum dan ya zub da hawaye damuwa ce da take cikin zuciya take ta raguwa ta ainihin wato zub da hawaye da aka tun da an kwana uku to kada ku sake yin kuka ga dan uwana daga yau wani hadisin imam abu dawud ya roce shi mujalladinsa na biyu shafi na 194 imam nasa'i mujalladi na biyu shafi na 292 wa isnaduhu sahihun ala sharti muslim hadithin isnadinsa sahihi ne bisa sharadin imam muslim wa kharajahu ahmad bi atamma minha bi atamma minhu imam ahmad ya ya fitar da wannan hadisin wato cikakkensa wato ba kamar wannan da aka kawo wani daga cikin wani bangare nasa ba wato cikakkensa wanda har akwai inda annabi ya ce da aje a yaran aski 'ya'yan Ja'far din ya ga su masu tayi yawa wasu ya ce lafazuhu lafazin wannan hadisin zai sake zuwa nan gaba fit ta'aziyati game da yanda ake yin ta'aziya in mutum ya mutu ya ta'aziya take a can gaba malam zai mana magana akan ta'aziya insha Allah ta'ala ma yajibu ala aqaribil mayyit me yake wajaba ga makusantan mamaci idan mamaci ya rasu menene shari'a ta wajabta ga 'yan uwansa makusanta gaba ta sha tara wa yajibu ala aqaribil mayyiti hina yabluguhum khabar wafatihi amrani abin da yake wajibi ga 'yan uwan mamaci sanda labarin mutuwar dan uwansu ya zo musu wasu al'amura guda biyu shari'a take nema su aikata al'awwal al'amari na farko a saburu war rida bil qadar abi na farko da shari'a take nema sanda kwatsam kuka ji an bugo waya ko an zo muku da labarin wani makusancinku ko ɗan uwanku ya mutu to akwai al'amura guda biyu da shari'a take so ku yi lamari na farko haƙuri da yadda da ƙaddara haƙuri da kuma yadda da ƙaddara liƙaulihi ta'ala saboda faɗin Allah ta'ala wala nabalu wannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi wath thamarat وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله تعالى ولنبلونكم lallai haƙiƙa tabbas wallahi sai na jarrabe ku sai na gwada imaninku bi shay'in da wani abu min alkhawfi na tsoro wani nau'in tsoro da za a jeho ko a jefa wa al'umma baki daya ko a jefa wa ɗaiɗaikunsu mutum ya shiga cikin halin ɗar halin fargaba halin tsoro ko a yanayin sana'a ko a inda yake ko a tafiya wannan yana cikin jarabawar da Allah ta'ala ce zai jarrabi wasu duk da cewa kila ba abun da zai faru amma shi kansa nau'in a jefa maka tsoron shi ma wata jarabawa ce wata musiba ce ya ce to zan jarrabe ku ba makawa da wani abu na tsoro walju'i da yunwa ko dai yunwa ta hanyar fari a wayi gari amfanin gona ya zama bai kyau ba ko a samu ainihin wato damuna ta zamanto ita ma bata yi harshe ba ma'ana bata yi yawa ba amfani yana buƙatar ruwa kuma damuna ta tsaya ko kuma a samu fari da kamfar ruwan matin a farko kafin amfani ya kai duk wannan yana daga cikin jarabawar da Allah ta'ala ce zai yi wa bayinsa ya jarrabe su domin da an samu fari amfanin gona bai kai ba kaga za a samu yunwa za a samu yunwa dole za a samu karancin abinci karantar abincin zai bayo zuwa ga tsadarsa tsadarsa kuma za ta bayo zuwa ga ba kowa zai iya siya ba kuma in an siya din ba za a iya siyan wanda zai isa ba sai dai a ci a ci a ƙara da ruwa a ci a ci a yi haƙuri da sauran yunwa dai an ɗan rage mata raɗaɗi yunwar amma bata tafi ba wannan dai yana daga cikin jarabawar da Allah ta'ala ya ce zai yi wa bayinsa wa naqasin min al-amwal daga cikin jarabawar Allah ta'ala ce ba makawa zan jarrabu wasu daga cikin su da asarar dukiyoyi raguwar dukiya mutum ya zamanto ya yi kasuwancinsa a samu asara a samu ainihin wato wani gobara ko a samu ambaliyar ruwa ko a samu wani abu da zai lalatar da dukiya ya tafiyar da ita wal anfusi Allah ta'ala ce zan jarrabe su da wato wani abu na rai rayuka za a dinga asarar rayuka wane ya mutu wane an kashe shi wannan duk yana ciki wa samarat da kuma at-tamarat 'ya'yan itace Allah ta'ala ya ce wa bashiris sabirin amma fa duk wannan jarabawar waɗanda Allah ya ce ya jinjina musu ya ba su ainihin lambar girmamawa su ne masu haƙuri wanda aka jarrabe shi da nau'o'in jarabawan nan ya ci jarabawa ta hanyar haƙuri da sallama wa Allah da yadda da ƙaddara waɗannan su kaɗai suka ci jarabawa amma rashin haƙuri raki kuka da sauran duk kalamai na tinziri da rashin yadda da abin da ya samu mutum baya canza kaddara baya canza abin da Allah ta'ala ya zartar kawai waye gari za ka yi Allah dai ya zartar zartar da ikonsa ya zartar da kaddararsa a kanka kuma ka ƙi karɓa kuma lalle kaddarar nan ba mai iya janye ta kuma ba ka da ladan jarabawa da ka shiga shi yasa Allah ta'ala ce wa bashirin sabirin ka yi wa masu haƙuri bushara kuma kamar yadda muka karanta duk sanda wani ya mutu a cikin yan uwanka duk yanda ka kadu ka tuno rabuwarka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duniya bata taba yin baki ba bata taba duhu ba ba a taba shiga musiba ba irin barin annabi duniya sallallahu alaihi wasallam da haka babanka da ya rasu ya kai rasuwar annabi babanka da ta rasu rasuwar ta kabuwar da kai ya ka ta kai kabuwar da duniya ce da rabuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam danka matarka mijinki makwabcinka dan uwanka abokinka duk waɗannan kayi rasuwa wadda ta fita su girma kuma ka haƙura annabi sallallahu alaihi wasallam shekara dubu nawa rabon mu da shi mun karanta lokacin ko anan an ɗan yi mana ishara sayyidina Umar zara takobi ya ce kawai ya je ne kamar yadda annabi Musa aka gayyace shi miƙati a je su gana da Allah ya dawo duk wanda ya ce ya mutu sai na cire maka saboda kaduwa an rude gaba ɗaya lokacin da sayyidina Abubakar ya shigo shine fa yayi wasu bayanai Allah shi kuma sai ya sa masa nutsuwa Allah ta'ala sai tara masa hankalinsa guri guda sai ya karfin hali duk da cewa kaga shi ma yayi kuka fa amma sai Allah ya sa masa karfin hali ya iya fuskantar mutane ya kwantar musu da hankali man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan qad mat wa man kana ya abudu Allah fa inna Allah hayyul la yamut wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين to wannan fa sahabbai da dama suka ce sun manta wannan ayar sai suka ji kamar ranar aka aka saukar da ita saboda kidima saboda yanda mutane suka rude to da aka yadda da kaddara da haƙuri a irin wannan babin shine babban abin da ake bukata ga duk wanda Allah ya jarrabe shi da wata jarabawa cikin jarabobi shi yasa Allah ta'ala yace kai bushara ga masu haƙuri alladhina idza asabarhum musibatun sune wa'anda idan musiba ta same su karama ko babba ƙalu cewa suke inna lillahi wa inna ilaihi rajiun haka ya kamata wannan zikirin ya lazumci bakinka in gobara ce in ambaliyar ruwa ce in rashin lafiya ce in hasara ko menene in rasuwa ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lallai kan mu na Allah ne wa inna ilaihi raji'un kuma zuwa ga Allah za mu koma sai Allah ce ula'ika masu irin wannan sifa alaihim salawatu min rabbihim akwai gaishe gaishe daga wajen ubangijin su wa rahma da kuma rahama wa ula'ika masu wannan sifar humul muhtaduna Allah ya ce su ne shiryayyu Allah ya sanya mu a cikin su suratul baqara aya ta 155 zuwa 157 ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال لكما حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يتي مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي من زن الله صلى الله عليه وسلم يا شجي وتماتا أوجن قبري تنافوكا a wata ruwaya an ce ɗanta ne ya rasu da aka ta kiɗima sosai ta zo kan kabarin tana ta rusa kuka faƙala laha annabi ya zo shiga ya ga halin da take ciki sai ce da ita ittaqillaha wasbiri yace ki ji tsoron Allah ki haƙuri faqalat sai tace ilaika anni ka tafi ka bani guri rabu da ni fa innaka lam tusabbi musibati domin kai ba a jarrabe ka da irin abin da aka jarrabe ni ba ina fata an gane yawa fa innaka lam tusabbi musibati domin haƙiƙa ba a jarrabe ka da irin musibar da aka jarrabe ni da ita ba da annabi ya ga halin da take ciki sai annabi ya tafi qala walam ta'rifu mai ruwaya yace bata san shi ba ko bata gane shi ba ko bata san shi ba faqila laha sai aka ce da ita huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallama ai wanda ya miki magana yace ki yi hakuri din nan fa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam fa akhadha mithlu al-maut ai sai kuma wani yanayi kamar wata mutuwar kuma sai ta kama ta sai ta ji kuma wani takaici da bakin ciki annabi ne ya mata magana ta mai masa da irin wannan amsar cewa ilaika anni fa innaka lam tusabbi musibati da ka fa akhadha abinda ya damke ta a lokacin abinda ta ji mithlul maut kamar wata mutuwar ta sake ji fa'atat baban nabi baba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da haka sai ta garzaya ta taho kofar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam falam tajid indahu bawabin wannan sai ma wasu malaman suka ce bata san shi ba ai ta dauka inda take jin labarin sa in ta je za ta tarar kamar irin wani basarake ne gidan an sa dakaru da masu tsaro da masu gadi shi yasa tana zuwa falam tajid indahu bawabin sai ta tarar babu wasu masu tsaron kofa ko gadi a kofar gidansa faƙala sai ta shiga ta ce ya rasulallahi inni lam a arifka ya ma'aikin Allah ban san ka bane ko kuma ban gane ka ba da haka lokacin da kake magana ina cikin yanayi ni ban san kai bane ya ma'aikin Allah amma na yi haƙuri yanzu faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama inna sabaru inda inda awwal sadama manzo Allah ya ce ash kash ai shi haƙuri ana samun ladansa ne yarin karan farko ran lokacin ana yin aran gama da musiba a ce ya haƙuri ka ce ka haƙura wannan shine haƙuri mai lada wani hadithin imam al-bukhari ya fitar da shi hadithi mujalladinsa na uku shafi na 115 da 116 wa muslim imam muslim a mujalladi na uku shafi na 40 da 41 imam al-baihaqi mujalladi na hudu shafi na 65 wa siyaqu lahu wannan siyaƙin da muka ji na imam al-baihaqi ne والصبر على وفاة الأولاد له أجر عظيم rasuwar ‘ya'ya haƙuri akan rasuwar ‘ya'ya akwai lada mai girma idan Allah ya jarrabe ka ɗanka ƙarami ya rasu akwai shiga rai ƙananan yara to akwai lada mai girma akan haƙuri na rasuwar ‘ya'ya wa a fi zalika a hadithun kafiratun hadisai masu yawa sun zo akan haka azkuru ba'daha zan dan ambaci wasu daga ciki awwalan hadisi na farko la yamutu li ahadin min almuslimin thalathatu min alwaladi wai babu wani musulmi da ƴaƴansa guda uku za su mutu fatamassahu naru kuma wuta ta ci shi illa tahillatal qasmi sai dai hana rantsuwa an gane ko shine tahillatul qasmi sai warwarar rantsuwa me ake nufi da tahillatul qasmi sai kawai fadin Allah wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatiman maqdiya Allah ya ce babu wani daga cikin ku face ko da aljanna zai tafi to sai ya gangara ya bi ta cikin wuta wannan kana ala rabbika hatiman maqdiya to in kaga mutum to sai dai irin ya tafi hawa siradi ya ketare ya wuce wannan shine kawai zai hada shi da wuta wajen wucewa amma lallai aljanna zai shiga saboda ɗansa ɗaya ko ƴarsa ta rasu ɗa na biyu ko ƴa ta rasu ko ya rasu haka ɗansa na uku ko ƴarsa ta uku ta rasu ƴaƴa dai guda uku ko a jere ko daban-daban sun rasu to ya shiga cikin wannan alfarmar ya shiga cikin waɗanda Allah ta'ala zai musu tukuicin shiga aljanna wuta ba za ta ci su ba to kaga wannan akwai falala lalle kam rasuwar ɗa abu ne wanda yake ba daɗi to amma in ka yi haƙuri ga tukuncin da Allah ya ce zai baka قال الإمام البغوي الإمام البغوي في شرح السنة cikin شرح السنة a mujalladin sa na biyar shafi na 451 yace yuridu abin da yake nufi illa qadra ma ma yubirru Allah qasamahu fihi wa huwa qawluhu azza wa jalla wa in minkum illa wariduha فإذا مر بها وجاوزها فقد أبره فقد أبر قسمه sai fa rantsuwar da Allah ya yi wannan dan Allah ya kubutar da rantsuwarsa to sai ka wuce sai ka wuce ta cikin wutar jahannama saboda Allah ya ce wa in minkum illa waridu babu wani daga cikin ku face sai ya wuce ta wuta kana ala rabbika hatiman maqdiya wannan da haka kamar warwarar rantsuwa ce da Allah yayi shine sai ka wuce kai ma dan ka tsallaka zuwa aljanna sai ka wuce ta nan gurin shi yasa yace thumma nunajjil ladina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya akhrajahu shaykhan imam al-bukhari da muslim sun fitar da wannan da imam al-baihaqi a mujalladi na 4 shafi na 67 an abi hurairah radiyallahu an thaniyan hadisi na biyu ma min muslimina yamutu lahuma thalathatun ma min muslimaini ya kamata ma min muslimaini yamutu lahuma thalathatun min alwalad babu wasu musulmi guda biyu da ƴaƴansu guda uku za su mutu kamar mata da miji kaga musulmaini ne ko lam yablughul hinta suna ƙananan yara ba su kai munzalin balaga ba sai Allah ya karɓi ransu illa adkhalahum Allah illa adkhalahum Allah wa abawaihimul jannata face sai Allah ya shigar da wa'annan ƙananan yara da iyayen nasu aljanna bi fadl rahmatihi saboda albarka falalasa saboda falalar rahmar Allah subhanahu wataala qala yace wa yakununa ala babin min abwabil janna su wa'annan yaran na mutum da suka rasu haga rasu ba dadi amma fa akwai gata fa saboda in yaran mutum kafin suna kanana kansu balaga suka rasu to za su je kofar dama su yan aljanna ne to za su je su kasance a kofa daga cikin kofofin aljanna fa yuqalu lahum sai a ce da su udkhulul janna me kuke jira ne ku shiga aljanna mana fa yaquluna yaran fa sai su ce hatta yaji'a abwana a mu ba za mu shiga ba sai iyayenmu sun zo a yi a yi a lallaba su ce a su fa sai iyayensu sun zo kaga ashe maceta ne a sai masu ceto ne eh amma ba daɗi ko amma kuma kaga masu ceto ne za a buga a ce ku shiga mana su ce a sai iyayenmu sun zo fa yuqalu lahum sai a ce da su udkhulul jannata antum wa abawakum bi fadli rahmatillah to yanzu da ku da iyayen naku ku shiga aljanna da falalar rahamar Allah na fata an gane tunda tana iya yiwa iyayen suna da dan yan kura a kansu da sai an karkade ta amma ga yayansu kuma sun ce suna neman a ba su alfarma da ceton su su ba za su shiga aljanna ba sai tare da su bisa falala da rahamar Allah madaukakin sarki sai Allah ta'ala ya ce su zo su shiga aljanna da su da yayan nasu wannan hadisi Imam nasai ya ya fitar da shi a mujalladi na 1 shafi na 265 Imam al-Baihaqi mujalladi na 4 shafi na 68 wa gairuhuma da wasunsu anhu daga dai shi ainihin wato Imam al-Baihaqi wa sanaduhu sahihun ala shart al-shaykhain thalithan hadithi na uku ayyu mamra'atin mata laha thalathatu min al-walad duk matar da ƴaƴanta guda uku suka rasu kanu hijaban minan nari za su zama mata kariya daga shiga wuta qalat imra'atun sai wata mace ta ce ya ma'aikin Allah wathnani ko da ƴaƴan guda biyu ne ba su kai uku ba qala wathnani manzo Allah ce ko guda biyu ne kaga kenan ba sai uku ba ko guda biyu ne ƴaƴan suka rasu to mutum zai samu wannan falalar din akhrajahu al-bukhari Imam al-Bukhari ya fitar da wannan wa Muslim wal Baihaqi an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu an rabi'an hadithi na hudu inna Allah inna Allah la yarda li 'abdihi al-mu'min idha dhahaba bi safiyihi min ahli al-ard fasabara wahtasaba bi thawabin duna al-jannah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna Allah lalle hakika Allah la yarda li abdihi almu'min baya yardar wa bawansa mumini idza zahaba bi safihi idan ya dauke masa masoyinsa min ahalil ardi daga mutanen duniya fasabara kuma yayi hakuri akan rasuwar masoyinsa wa hata saba ya nemi lada a wurin Allah to Allah ba zai yardar wa wannan bawan wani sakamako ba wani lada bi thawabin da wani lada ba dunal jannati in ba dunal jannati in ba aljanna ba aboki ne mata ce miji ne Allah ya ɗauke wa mutum wani masoyinsa a duniya kuma ya yi haƙuri ya nemi ladar rashin a wurin Allah Allah ya ce bai ga wani sakamako da zai wa wannan bawan nasa ba in banda in ba aljanna ba akhrajahu an-nasa'i عن عبد الله بن عم بن عمرو بسند حسن الامر الثاني to wannan shine al'amari na farko an gane ko al'amari na farko ana gaya mana abin da ya wajaba akan yan uwan mamaci yanzu mun ji idan an yi wa mutum rasuwa iyaye ne ‘ya'ya ne mata ne ‘yan uwa ne suka rasu to in ya yi haƙuri ya nemi lada wurin Allah akwai gwaggwaban sakamako wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shi ne lamari na farko. Al'amru tsani, al'amari na biyu da yake wajaba a kan uwan mamaci bayan uwansu ya mutu. Mimma ya jibu alal aqaribi na daga abin da ke wajaba a kan makusantan mamaci, alistirja'u, yin istirja'i. Me istirja'i wa huwa an ya kula shine mutum ya ce, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. aka yi waya ko aka zo aka faɗa ai wane ya rasu dan uwa ne ɗa ne uba ne mata abin da ya kamata ya fara fitowa daga bakinka shine istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kama ja'a fil ayati mutaqaddima kamar dai yanda yazo cikin ayat ta gabata wa yazidu alaihi qawluhu sannan abin da zai ƙara akan haka faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma ajirni fi musibati ya Allah ka bani lada cikin wannan musiba ta da ka jarrabe ni da ita wa aqlib li khairan minha ya Allah ka maye min mafi alheri daga ita musibar li hadisi ummi salama radiyallahu anha qalat saboda hadisin ummul mu'minina ummi salama Allah ya kara mata yadda tace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min muslimin babu wani musulmi tusibuhu musibatun da musiba za ta same shi fa ya ma amara Allah ya faɗi abin da Allah ya yi umarni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya ƙara da faɗin Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafa Allah lahu khairan minha in dai ka faɗi wannan da gaske cikin zuciyarka to sai Allah ya maye maka da mafi alkhairin musibar da ka shiga annabi sallallahu alaihi wasallam ce babu wani musulmi da Allah zai jarrabe shi da wata musiba ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati ya Allah ka bani ladan wannan musiba da ka jarrabe ni da ita wa akhlif li khairan minha kuma ka maye mun mafi alheri daga daga ita illa illa akhlafa Allahu lahu khairan minha face sai Allah ya maye masa da mafi alkhairi daga gare ta qalat ummu salama ta ce falamma mata abu salama lokacin da mijinta abu salama mijinta na farko abu salama ya rasu an gane ko abu salama sunansa abdullahi ibn abdul asad al-makhazumi abdullahi ibn abdul asad al-makhazumi to lokacin da ya rasu ana masa alkunya da abu salama da ya rasu ƙultu ummu salama ta ce sai na ce ayyul musulmi na khairun min abi salama wani musulmi ne ya fi abu salama alheri saboda kwakwalwarta ba ta taɓa kawo mata cewa annabi zai nemi aurenta ba in ba don haka ba ga annabi ba ta faɗi wannan magana ba to ba ta ɗauka cewa ta tana ganin annabi da wahala ya ce yana ƙaunarta ko ya ce zai aure ta da haka shi sa ta ce to ga mijinta ya rasu ta ga yadda suke zaune lafiya ga nagarta ga kirki da sauransu sai take cewa to an ce in mutum ya gamu da musiba ya ce Allahumma ajirni fi musibati wa akhlib li khairan minha sai take ganin wani musulmi ne mafi alheri daga Abu Salama da Allah zai musanya mata ko zai maye mata da shi awwalu baitin hajar ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shine farkon gidan da da shi da iyalansa suka yi hijira zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam thumma inni qultu ta ce sai kuma na tuna fa annabi ne ya ce in musiba ta same ka faɗa ta ce sai na faɗa fa akhlafa Allahu li rasulallah sallallahu alaihi wasallam sai ku Allah ya amshi roƙona sai ya musanya min da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga tasirin irin wannan biyayya ta annabi sallallahu alaihi wasallam wato bin annabi sallallahu alaihi wasallama ba a tabewa a addu'a ma in ka bi manzon Allah za ka ga ijaba sallallahu alaihi wasallam qala tace arsala ilayya rasulullah tace abun sai ban mamaki ina zaune kawai sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiko min Hadib ibn Abi Balta'a ya aiko min Hadib ibn Abi Balta'a yakhdubuni lahu ya nema masa aure na fa qultu sai na ce to inna li bintal wa ana gayurun tace ina da yarinya lokacin akwai Zainab binti Abi Salama an gane ko Zainab din lokacin ‘yan ƙarama ce tana shayar da ita sai take ganin kar ta ɗauke hankalinta ga barin kula da annabi yadda ya kamata tunda ƙarama ce tana shayar da ita shi sa ta ce inna libinta ina da ‘yan ƙaramar yarinya wa ana gayurun ta ce kuma ni mace ce mai kishi kuma na san annabi yana da iyalansa a zo a ce za mu zauna da su ina kallon suna kallo na a matsayin su na abokan zamana ina da kishi da yawa faqala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce amma ibnatuha fanadu Allah an yughniha anha yace amma game da yatta za mu roki Allah ya wadatar da ita gabarinta wasu suka ce ya wadatar da ita shine ita yar Allah ya wadatar da ita ta zamto za ta iya wato wadatuwa gabarin ita mahaifiyar wasu suka ce a ita dai uwar ta wadatu ga barin ‘yar ta hanyar samun wani wanda zai ɗauki ‘yar ya rene ta. Wasu kuma suka ce, tun da ana shayar da ita, zai yi addu'a Allah ya wadatar da ita ga barin shan nono ta zamanto kamar irin ta yaya kanta din nan shikenan dama dai shayarwan ne da kula da ita take ganin kamar hankalinta zai rabu gida biyu ga hidimar annabi sallallahu alaihi wasallam ga kuma ita wannan yarinyar da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan ba matsala bace zai yi addu'a wa adu Allah yace kuma zan sake zan roki Allah an yuzhiba bil gaira ya tafiyar miki da wannan kishi akhrajahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadithin wal baihaqi da imam al baihaqi wa ahmad da imam ahmad lokaci yayi to sai mu tashi wala yunafi sabara an tamtani al mar'atu min az-zinati kulliha insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ya ji kan iyayenmu da malamanmu da kakanninmu da ƴan uwanmu maza da mata sannan akwai ɗan uwa makwabci alhaji awalu wanda shi ma allah maɗaukakin sarki ya karbi a rayuwarsa kwana biyu da suka gabata to muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa allah maɗaukakin sarki ya girmama ladansa allah ta'ala ya bashi aljanna maɗaukakiya allah maɗaukakin sarki ya zama khalifansa a cikin iyalansa allah maɗaukakin sarki ya wa abin da ya bari na iyalai albarka Allah kuma ya ba wa ‘yan uwa da sauran makota wato haƙurin jure wannan rashin ‘yan uwa musulmi duk da suka rasu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu Allah maɗaukakin sarki ya ba su aljanna maɗaukakiya mu kuma Allah ta'ala ya ba mu kyakkyawan ƙarshe akwai alhaji Hussaini shi ma yana buƙatar addu'a bisa ga wata ‘yan matsala da ta taso a muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yaye Allah maɗaukakin sarki ya kawar da ita Allah maɗaukakin sarki dukkan waɗanda suke cikin wata damuwa Allah ta'ala ka yaye musu wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah